عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ashirin ga watan rabi'in al'ashir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun zai a darasi na 95 a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari za kuma mu tashi darasi na 96 insha Allah ta'ala babi na 460 daidai hadisi na 1005 za mu tashi inda mala yake cewa babu yusmi'u idza sallama babu da yake magana akan cewa mutum zai jiyar da zai jiyar da mutane idan ya zo gurin su sai ya jiyar da su da sallama idan sallama idan zai sallama kar yayi a ce wa kai sallama bai ce ai yayi irin wanda za su zo su yi a cikin nan yace ai yayi kai sai ka shigo mutane a kawai ce ai na yi sallama to wa kai wa ai su za ka yi wanda suke zaune a gurin su ne suke da haƙƙin su ji to shi ne abin da ake magana ya jiyar da mutane in zai sallama قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد الله بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر يتي ناجي وانا مجلسي أخي عبد الله بن عمر أقول فقال سيدي إذا سلمت fa asmi zillahi da umar yace in zaka yi mutane sallama to ka jiyar da su fa inna tahiyatun min indillahi mubarakatan tayyiba domin ita sallama gaskiya ram gaisuwa ce daga Allah madaukakin sarki mai albarka kuma wadda take wato daddada wannan hadisi ne mai kyau kamar yadda muka gani babu na gaba babu man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi babin da yake magana akan wanda ya fita yana sallama kuma shi ma ana yi masa sallama قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن طفيل بن أبي بن كعب طفيل دم أبي بن كعب أنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في دم دم أبي بن كعب ليه akbarahu ya ba shi labarin cewa annahu kana yati abdullahi bin umar ya kasance yana zuwa gurin abdullahi dan umar fa yagdu ma'ahu ila su sai su yi sammako tare da dan umar tafi kasuwa me yake yi a kasuwar kale yace fa idza gadawna ila suqi idan muka yi sammako muka tafi kasuwa lam yamura abdullahi bin umar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda baya wucewa ala shaqabin akan mai ce da gwanjo gwanjo irin na gaba bane yanzu ka ga suna su mara tsada irin karkatan kaya ko irin da za ku ga ba zani ko wayan irin masu baran nan za ga komai da akwai din nan to shi ne saqa ko kuma wanda yake kaya waɗanda suke tsofaffi tuku shi ne saqa shi ne abin da suka ce ai allazi yabi'u fiqatul mata ay rabi'uhu wa hasiruhu wanda yake ce da kayan da aka zubar kamar dai gwanjo amma gwanjon yanzu ai da tsada su kuma wancan mai saukin gaske yawa kamar bola bola to irin wannan kaya marasa kima sosai to in ya ga irin wayannan sai musu sallama shine taqadi wala sahibi bai'a ko mai sai da wani abu idan annabi ya zan yana musu sallama wala miskini ko talaka baya wani ya ce wannan masu kuɗi zai wa kuma ya ga talaka ba zai mutu ba wala ahadin illa yusallimu alaihi yace kaga an je shi dan gidan ubayi dan ka ne shi dofaidu yace kai kowa ma ya gani zai masa sallama za mu zo mu ji nan gaba har yara yi sallama yake wa qala dofaidu dofaidu yace fajitu abdullahi bin umar yawman wata rana sai ni je gura abdullahi dan umar fastatba'ani ila suq sai ne mu raka shi kasuwa asin wata ya talabi yawa sai ne mun raka shi kasuwa fa kuntu sai nace ma ta suna bi su to me zaka yi a kasuwa to da ya san saba zuwa da shi kuma an je ba komai yake siya ba wa anta taqifu ala al-bay' kana tsayawa akan kasuwar abun siya da siyarwa wala tasalu an sila wa anta la taqifu ala al-bay' yawa to ba ka tsayawa idan la ya sani a nawa ba haka bane wato la ta jibu alal bai ba ka tsayawa kan kayan fiye da siyarwa wallan jira ma ka fiya to amma ka ga idan cewa kai wa an ta takufu kamar na waje na din alal bai wala tasalu an sila kana tsayawa ku kalluta wa mustar kana tsayawa a gurin abin da ya jabu kayan fiye da siyarwa amma ba ka tambaya ka ce nawa kayan hajar ba ka tambaye su nawa amma idan ta ku duka nuskar abin da ta nuna wa anta la taqifu ala al-ba'i cewa ba ka tsayawa akan kayan siye da siyarwa an gane wala tas'al an sila ba ka tambayar haja cewa wata kila cewa wata ka kaza ba kai ba ka da kaza wata kila kaga mutum zai tafi kasuwa ne ai dan tsayin wa'annan ko dan ya siyo wani abu ko dan ya je tambayo wani abu ko ko mutum ya tayi wala ta sumu biya kuma ba ka tayi wala ya sumu ala tayi akhihi hadisin nan na bukhari wala tajlis fi majalis su wa ne fada wannan ne to failu bin ubayy bin ka'ab yake ga dan umar da yake zo raka sai ce sannan majalisa irin ta kasuwar nan kun san kasuwa ga akwai majalisa yace ba ka zuwa ka zauna ba a majalisa ba ka zama yace fajlis bina hauna na tahaddathu yace kaga ya ya ibn umar ya ibn umar kawai ka zauna a nan mu zauna mu hira mu yana ganin da aje wannan kazuwar ba abinda ake gwara a zauna a hira anan fa qala li abdullah sai abdullah yace da ni ya ababatin to ya kai sarkin tindi ka kace sannu ya kai mai katin ciki saboda shi duka shi fadu failin yana da tindi katin ciki ne bi sai ce ya babadan ya kai mai katin ciki wa kana tufailu zabadin aka ce tufailu yana da tumbi inna ma nabdu min ajli salami ala man lakina sai to muna zuwa ne kawai muna yin sammako mu tafi kasuwar ne saboda sallama ga wanda ya haɗu da mu ko wanda muka haɗu da shi abin da yake kai shi kasuwa kenan ibn umar kaga ba wanda ya dora ma amma ibn umar ne wannan shi yana ganin ta wannan hanyar zai samu lada Kisa duk abin da ya ji na kwaɗaitarwa baya wasa ne shi za ka ce ma ya yi umara nawa aikin hajji saba'in umara dubu bayi ka da yan talatu addu bayi ba ibn umar kenan to kaga wannan hadisin ka koma cikin muwatta imamu al-bayhaqi aka ya ga ashabul iman aka cikin tabaqat da an kawo babu taslimi idan ja al majlis babu da yake magana akan yin sallama idan mutum ya je idan mutum ya je ta majalisa haddathana abu asim an ibn ajlan ibn ajlan na'am an sa'id al maqburi an abi huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المجلس idan ɗayan ku ya je wata majalisa shine ba zai yake cewa majalisa wurin zama kenan idan ya je falisallim ke sallama fa in raja in ya kuma dawowa falisallim ya kuma sallama misali yana zama yanzu aka kira shi yaji ko mun ce ku bai zai dawo ke kuma sallama fa inna al-ukhra laysat bi haqqa min al-ula ta farkon nan bata bi ta biyun ba ta kan je bata ta farko ba saboda haka ko yake kai da lada ya danganta da yadda kai ta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قبو ده قبو كده فيما امام النسائي يا فتر haka imam dawi a cikin mushkilul asar imam ahmad da ibn hibban duk sun fitar da wannan hadisin babu taslimi idza qama min al majlis babu da yake magana akan yin sallama mutum ya miƙe daga majalisi wajen zama zai tafi kenan wani za a ganye tashi tafiya kawo sai ya neme shi a rasa wani wasu kuma su kasa shiru ce wala wala ko sallama ka tashi ka tafi ko sallama babu wataƙila an haɗu jiya ka tafi ko sallama ba kai ba misali قال حدثنا خالد بن مخلد ومخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رجل المجلس فليسلم إذا أنت ينفي يجي وتمجلسة فيسلم an gane ku duk wanda ya je majalisa gurin zaman mutane ta yi musu sallama wata ruwaya idza qa'ada ahadukum idan ɗayan ku ya je zama ko idza qaruba fali salli kamar da dahawi ya kawo fa in jalasa idan ya zauna ko kuma badalahu an ya kuma kabula an ya tafaraka majalisa sannan wato idan ya zauna sai kuma ya tuna cewa badalahu an ya kuma wani ya tuna wani abu da ya kamata ya tashi kabla an ya tafara kal majlisa kafin a gama awaki daga wannan majalisar to aka ce fa sallim ya kuma sallama wata kila zuwa bi dawo to sai kuma sallama fa innal ula laysat bi haqqa min al ukhra domin ta farkon bata bi ta karshen ba an bayyana da ɗaya ne irin hadisin bayani babu haqqu man sallama idza qama babu da yake magana akan haƙƙin wanda ya sallama idan ya miƙe قال حدثنا مقر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسام haka sune yake yana cikin manyan wannan malaman wasiyau wasiyau malamin imam shafi'i قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي ابي يا بني ما يجينا يفيدني ya kai قال in kunta fi majlisin tawju khairahu idan ka je majalisa ko wani gurin zawar da kake fatan samu alkhairin gurin misali kamar wanda ya zo karatu yanzu nan yana zama ko minti goma bai wace kira mahaifinsa ko wani ya kira shi akan wani important abu wani abu mai mahimmanci kana son ka samu alkhairin gurin duk gurin da ka je dai ba guri ne na majalisar wato yi da mutane ba gurin alkhairi to fa ajila bika haja sai wata bukata ta taso ma fa qul salamun alaikum shi za ka ce zaka ce assalamu alaikum ko kuma me salamun alaikum kaga salamun alaikum da assalamu alaikum duk sun tabbata a qur'ani da ni hadisi salamun alaikum kuntum fadkhuluha khalidin fa innaka tushrikuhum fima asabu fi dhalika almajlis kaji wani sharadi za ka yi tarayya da zuciya abin da suka samu na alkhairi a wannan majalisin wanda ya zo na yanzu larura ta tashe shi duk ladan da za mu samu za a bari larura kun da an ce majalisin alheri da an ce nazar a yi shiga uku kuma don cewa a nazar cewa kai da kaji ne da kaji cewa sai da za a yi cewa kai kabar gurin ko fala ta ka hudu ma'ahu a ta ya hudu fi hadisin gairi kaga nan gurin sai Allah ya yi mana abuwa yake ba za a kama ka da zunubi a nan ba wannan shine fa qul salamun alaikum fa innaka tujikum bima asabu fi dhalika al-majlis wa ma min qaumin yajlisuna majlisan babu wasu mutane da za su zauna a wata a wata majalisa sai ya tafarraquna anhu su rabu da gurin kuma wato su wace lam yubtari Allah ba ambaci Allah wa illa ka annama tafarraqu an jifati hiwari kai ka ce sun wace ne akan wato akan mutan jifati hiwari mutan jaki abin nufi an je ne an tattara akan mutan jaki ko dai an gaura akan ka ko kowa ya dubi rabon sa ya tafi mutan jaki ko a zauna a kansa ko a je gurin sa ko a raba ai akwai matsala to kana nesa da shi ma sai ya gundure ka ballantana kana kansa قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم الأنصاري في وانا أبو مريم نعم أنا أبي هريرة أنه سمعه يقول يا جيجي أنا سوى من لك يا أخاه فليسلم عليه شو وان دي عدد وان تنقوان سيما سلم فإن حالت بينهما شجرة كود أبو جيجي سلم تكامل أو حائد كومي ko katanga misali da za ku ciwo yanzu kuna tafiya da mutum sai aka zo tare kuka fa sai katanga ta raba ku suka dan katangar ba ta bi daga nan zuwa daga wannan duka zuwa wancan ba sai ku kuma haɗuwa sai kuma sallama haka aka ce fa ina halin bai nau ba shajaratun aw ha'idun thumma laqiyahu fa li sallu alayhi sannan suka haɗu su shi ma sallama fa ne mutum to kaga fa yadda musulunci yake saboda ka san ita sallama wai ne kake nufi idan ka ce wa mutum assalamu alaikum kana nuna wa cewa kayi saranda ka amince da ni ba zan cuce ka ba abin da kace kenan ni ba zan cuce ka ba shine assalamu alaikum an fahimta ko idan kai kuma kace wa alaikum salam sai to ni ma na karbi wannan amincin da ka bani ni ma kuma ba za ka cuta a gare ni ba abin da fa kake nufi kenan domin kai amfani da sunan Allah assalam cewa aminci kawai zai samu ya zo gurinka in yi ma sallama ko ya zo kafi ce shi ai ka ga kuwa ka karya alƙawarin Allah ka karya dan adam an gane ku to قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نبراس wannan shi kuma da hasu bin nubraz imamu dara kudin ya ce da'ifi ne shi akan kansa shi kadai din eh ya ba a faki um ali bin umar kenan imamu dara kudin abul hasan an sabit al bunani babban ɗaliban anas dan malik ana anas bin malik anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yakununa mujtami'in ta ba annabi sun kasance suna haduwa guri guda fatastaqbiluhum al shajara suna cikin tafiya sai wato su fuskanci bishiya misali suna tafiya in group ana cikin tafiya aka zo a haɗe ai ka gan da yawan su wannan bishiyar da ta ratsa ta tsakiya dole a ɗan rabu ko to shine fatan fatastaqbiluhum shajara fatan taliqu ta'ifatu minhum an yaminiha wa ta'ifatu an shimaliha sai wasu su yi daman bishiyar wasu su yi hagunta sai idan ta kau sallama ba abu ma la ba suna kuma haduwa sai sashin sai ya sashi sallama tara ta ba wane mutum kaga a ruwa ya dabarani cewa ai ma ila kunna ma rasulullahi fata farqa bainana shajara a wannan ruwayar muna tare da annabi sai bishiya ta raba tsakanin mu ana kuma haɗuwa sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah babu man da hana ya dawo lil musafa babun da yake magana akan wanda ya shafa tarare a hannunsa irin wannan naman dan kai ya gaisa da mutane mutum ne ne suke wannan sunnar tun da wani to da ga wani yazo na jiki ma baya sawa ai aka ake so yanzu ko alwala kai yanzu ya dan goge sai ka dauko shi da yana nan ana yawo da shi a aljihu ka tire shi na dan goga a ran tsawon nan ka goga sai haka ka goga haka haka ake yi a wani muhammad yana zaro nasa ka gani to amma abin ta kai tun yanzu ka ga wannan matsala abin da ya shafi shafa a ta sanitizer hand sanitizer da hand wash wasu suka ɗauka wai ko al'adar tura ce suka tsam basire bai fa bai gano tsaftar wanke hannu ba sai bayan yakin duniya na biyu ko kuma tun farkon musulunci ake yin wannan abin ka kai tun yanzu mutum ne za ka ga dan Allah zai zo kana hango shi daga nesa zai face majina da hancinsa fat sai kuma wani ya haka bayan ya gama kuma wani ne ya zai ya miƙa ma hannu idan ya ka zaro wannan hantar ta da ta aljihu akwai ya karama kasa wani zai ce kaji ya kakala tsaba buku ba buku ba akwai wanda koyaya wallahi wannan sai yi mura koyaya ya jinsa da kai a wannan yanayin sai yi mura kuma mutanen ba an saba da wahala ka auna su gani da wahala yanzu ana zaune kafin a tashi din nan wani bai haka da hannu ba bai kun fahimta ya kai shi an riga an gaisa kuma ya hece hannunsa ka ɗebo wannan cutar kasa a idanka idan da zai zo da wannan lokacin da kaga ya fashi din ya gaggoga ya miƙo hannu ka ki karba shi ya jawo shi kun sauna abu da ina yawan faɗa da aku ba mutanen mu kamar gori aka yi musu na kaki mutane su ta kaki suna kwamfalarwa da aku ba yadda ka san gori aka yi mutane wai dole sai kayi kai haba mana to irin wayan na abubuwan kaga wannan bai gaji yanzu mun ji daɗi karara wanke hannu ba da biyar bature ba ce wallahi ka ajiye a gidanka ka ajiye a ofis ɗinka ka ajiye duka ko an daina corona ko ba a corona dama ya kamata ka rika wanke hannu yanzu abinda ni a ɗabi'ata a gurin wani malamin mu na koya ka ga ina gama mu'amala ta ina shiga gida abu na farko da nake fara yi wanke hannu ne kawai ina da hannu zan fara zuwa wanke hannu na domin ban san taɓar gazar da na ɗebo a waje ba shikenan ina makaranta ne ina da hannu shi zan wanke hannu wannan ba turan tuwo ne wallahi addini ne kuma ina da turaruka daban-daban na shafa a hannu shafa in na sake alwala kuma shafawa shikenan wannan bature ne yanzu ya koya ma gashi nan yanzu bara ku bi قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا خالد بن خداش shine wannan wanda shi ko wannan ba Allah ya rasu mutumin wato basra ne ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da uku. Huwa ibn Hibban. Ok, na'am kale ya haddasana Abdullahi bin Wahab al-Misri an Quraysh al-Basri Quraysh al-Basri shine Abubakar al-Ajli. Huwa ibn Hibban an Thabit al-Bunani anna Anas kana idza asbaha. Anas dan Malik in dai gari ya waye da na'am. Walliwa ibn hayyan ita na ku ne daidai gaskiya ibn hayyan din shine daidai dan ibn ibn sunan sa quraish ne basari ba wato huwa ibn hayyan an thabit al-bunani anna anas lalla anas kana ila asbaha ya kasance idan gari ya waye da hana ya dawo sai wato ya goga mai ya goga turare a hannunsa yadda yin tsibin ne musafahatin lisuli musafati ikhwani yana jafa turare ne kanki a hannunsa kawai dan ne dan ya rika gaisa da yan uwansa wannan sunna abu ne mai kyau saboda ka ga ba ta yi yanzu ka rike da ba amma ka tabbatar cewa ba iya na hannu kake yi ba kana da roll on dan wani za ga bi sai ya shafa turare a hammata ba roll on dinsa ko ya sa alimin idan bai da kuɗin wancan domin rana na dukan ka yanayi zai canja in ka shiga gurin da mata suke sai an yi da kai wallahi ina gaya ma kana shiga minti uku ko sai an yi da kai kana fita ya ce wani da ya fita domin akwai air pollution kwarai kuwa ta harji da hazo gaba daya ina gaya ma turare ai ya kamata a ce idan mutum yana kashe kuɗi a turare ko ba laifi ba ne eh ya kamata a ce lallai ana samu wani ba a haka yake bulemin din iyalinsa cewa ba ta zuwa kusa da shi ba ta kara take ma wallahi ita ba da ka zama mata dole saboda haka ya kamata turare roll on wanda ake sai ka haura ka ga wanda ya karbe ka ko wanda roll on baya karbar sa sai ga wari kin yana ci ga odo na fita sai ya sami wato alimin aka daka shi kuma yana dauke wannan wannan daushin wannan gumin da ake ko kuma a'a wannan powder da ake amfani da ita akwai powder duk ta zamani ka shiga wannan mall mall din ko supermarket duk da sunan ka je bangaren za ka karanta ka ga wanda zai amfani ka ko mutum ya dauko duk spray akwai masu kyau wanda suke dadewa ka yi hakuri da kuɗin da za ka sa da dita ka ce wannan dai ya fi dita ka je guri ka zauna ma kowa ya ji daɗi ba tare da ka damu mutane ba ai alkhairi ne ka zauna a ce da ka so wani akwai wani zai kawo sa tararin yabo guri za a ce amma wani ya zo gurin nan ko ko ba ga bane saboda kancin sa amma ka je guri kana wari mana ai ba hikima ba hikima ko ka saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine to kun ga wannan sunnar wayi sunnar Anas dan Malik idan zai shiga cikin mutane shi ya goga turare a hannunsa dan turaren nan ko yanzu ga masu aiki nan da ake siyarwa ba na jin sai haura ɗari biyar ɗan dogaye ɗan doguwar kwalban ba su haura ba ka sa alji kuma za ka daɗe kana amfani ne kana gama alola bayan ka gama ka ɗan goga a hannunka ka murza sosai za ka amfani mutane za ka amfana ka amfanar amma ina ƙara nana ta wanke hannu wala ba al'adar bature wacce ta mutu shi za a dama wanda ya saba corona ta zuwa ka ce a wanke hannu shi ina ma ya saba wankewa ba abin da ya dame shi saboda haka ya kamata a lura kun ji anas dan malik ga sunna ga gayi babu taslimi bil ma'rifati wa ghayriha babun da yake magana akan yin sallama bil ma'rifati ga wanda aka sani wa ghayriha da wanin sa حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب انا ابي الخير انا عبد الله بن عمرو ان رجلا lallai wani mutum kun ga an kawo shi kawai rajulan aka ce to waye wannan rajulan ta sai aka ce shine ma'ani bin muslim mahaifin shuraihu kamar yadda ibn hibban ya rawaito wasu maka ta zai iya yiwa ma abu zar ne abu zar to me faru sai ce kala ya rasulallah wani mutum ko abu zar ko shi wancan bawa Allah da muka faɗa ya ce wato ma'ani bin murshid ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ayyul islami khairun wani aiki ne cikin musulunci ya fi alkhairi ku lura na sha fara cewa tun lokacin da aka yi wa annabi tambaya a irin wannan tambayar to yana faɗar abin da ake da buƙatar sa a lokacin duk abin amsar da ka biya bayar a lokacin mutane matsalarsu inda ka biya sai dole ya to lokacin an sami wanda suka saba iyaye da yawa sai ce zuru walidai kamar a yanzu a ce ayyul islami khairun sai a ce an tuɗe ai mata hawa shi ne ma dai shi din ne ma ka kawo shi ma yanzu zai aiki ka ciyar da abin ana cikin yunwa ana cikin matsatsi da talauci to ka gani ayyul islami khairun lokacin da aka yi shiga wannan matsalar ba shi ne annabi ya faɗa cewa kowa ya lai ya karya ba komai ko me ka yanka ka bade saboda annabi ya lura da yanayin da ake da ya aiki hajjin sa na ban kwana da ba haɗe komai na bayi raƙuma ɗari ya tafi ya yanka sittin da uku da hannunsa talatin da bakwai sayin na ya ƙarasa ya ce karbar da komai haka ya gaya ba to ana duba zarfin zaman da zarfin makan wa tuqri'u salama sannan ka rika yin sallama ala man arabta da wanda ka sani man lam ta'rif da wanda baka sani ba dan za ga wani a tasbihatul khassa cikin kuma za mu biya nan gaba shine wato yana daga alamomin tashi alkiyama ka ware wani duk ana zauna nan ka ce malam wa alaikum to tasbihatul khassa shi kadai kowa yana zaune wara ka ce assalamu alaikum kawai kowa ta shafi shi in ka gama kuma sai ka kira malam Umar amma ka ware wani kai mai sallama shi kadai yana daga alamomin tashi alkiyama kuma ana yi yanzu to kaga wanda ka sani da wanda baka sani da duka yi musu sallama na'am babun to kaga kawai sai ce babun za mu ji babu mai قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الافنيه النبي عليه الصلاه والسلام واتو يا هنا عن الافنيه زمن majalisa shine farfajiya kawai wasu odati da kan hanyoyin mutane shine irin irin wuraren da ake yin su kamar yanzu za ka je wani lokaci ka ga har da ɗan tudu da aka yi ko gonki to irin wannan wuraren gurin gaba ne amma kuma akan tudu ake shine saudade kamar da yadda muke yin tudu a kofar gida da kali nake so in ce da kali shine hausa ta gudu da kali da da kali da ake yi zaman majalisa da da kali zaman makokin da ba gawa an yi jilisa fiya annabi ya hana a zauna a gurin fa qala al muslimuna sai annabi ya ce la nastadi'uhu am sai kai sabon ka ce kai aiko ba za mu iya ba domin sun saba ba mu jawala ba su yi wani koyo koyo ba gaskiya rasulullah zaman majalisa kan mun saba wala nuqiquhu ba mu da iko kuma mu hana kanmu kaga a can wata ruwa ce a suka yi a wato malana buddin ko yawa min majalisina buddin ba makawa sai mun zauna a wannan gurin ya rasulullah ɗalibi ya ce amma la to tun da haka ne shi ne amma la ba haɗu haƙa ha to ku ba ta haƙƙinta to shi kenan an yadda a zama majalisa amma a ba majalisa haƙƙinta a daina kallon mata a daina yi da su ko wai da za su zo ce wai ha haɗewa suke haka wasu mata suka ce wallahi suka zo ce ha haɗewa suke saboda tsabar kallo ko wasu gobula kada rayu suke yi Allahu alam cewa in ka kalle ta baka kifta ba kallo ɗin kenan ko a ina wala kala rayi Allah ya ji kan zai zama wannan ruwayar oho cewa wai in dai ka tsaya ido ko minti ne za ka in dai baka kinta ba ɗaya kenan saboda an ce al'ula na kawar saniya to alaika shi za malam gumi ya ce akwai karatu amma akwai warji wannan ai warji ne ka ga ba hadisi ko ɗaya hadisin sai na ali cewa al'ula na kawar saniya to alaika ba ce wai kaza kaza a tam to kaga wannan kenan to zai ce um kala sai kalu wa ma haka ne haƙin hanyar kala zai ce gabdul basari rinka idanu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka kuma wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kowa rinka idansa wa rishad ibn sabil da nufar da ɗan tafarki mutum ne ya zo a kan hanya ya ɓata da Allah ina ne hanya ta ba wai abin da matasa suke yi duk da ana tabbatarwa yanzu wai sai suke wai sun aike shi ya tambaya hanyar gyaɗi gyaɗi sai su tura shi hanyar ta a gunduna wai aika shi ya taba ce mun aika shi shi ne ta hanya ba tambaya kawai yayi wannan haramun ne wa tashmitu al-hadisi idza hamidallah da gaida wanda ya fi shawa idan ya ce alhamdulillah idan ya ce wa alhamdulillah ka gaishe shi wa raddu tahiyya da juyar da gaisuwa idan ya ce assalamu alaikum gaba haɗe da wani cutar da kai shi ne assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam an gane wannan hadisin ko yawwa qala hadathana ahmad bin yunus qala hadathana zuhair qala hadathana kinana wannan wato Imam Tirmidhi ya ce da ibi ne duk da shi Ibn Hibban yana cikin mutasahilun shi da hakim yana ganin sa a matsayin fika a matsayin fika amma shi shi kuwa Imam Tirmidhi ya ce da ibi ne shi wannan kinana din Maula Safiya bararran bawan Safiya ne kwanaki na ga muku ayi nace duk yawanci wanda Allah ya sa suka yi fice mafi yawanci manyan bayan Allah nan tabi'ai manyan malaman cikin zaga duk yawancin su bayi ne aka yanta su kai akwai wanda ba wanne ma kamar wa ikrima bayi ne za ka san su kuma Allah ya ɗaga su saboda haka ba zan san ka ce kai da gari family kake ai gidanku kaza ne kawai ka tsaya ka nemi abin da ake nema kawai sada ibn abi rawa su mujahid duk mauludi ne duk ɗan tasu ake duk bayi ne kuma su suka yi wa addinin ka hidima mala ba ne mutum ana abi hurairah kana abkalun nasi man bakala bi salam wanda yafi kowa rowa shi ne wanda yake rowa sallama bai wa kowa sallama shi sai ya zaba in ka ga sallama to ba ya ga kai sani Allah ya sauke والمقبول بل لم يرده wanda yafi kowa asara kuwa da Allah yake zalika yawmu tagabu atazabun al-ghaflu wannan ni'matani magbunun fihi ba al-ghaflu shine abin da ake nufi da gabulu shine mutum misali wanda yake fatai ya je ya siyo kaya tun daga Lagos a sa mar a cikin kwantena sai ya zo ne ya gaba komai ko ya ga tarkace ne kamar yadda aka kama wani kwanan nan ko na gan shi a ciyawa yana nuna shi wanda ya ga yadon farin mutane yana ce da atamfofi da lesis online wata mata daga can wani gari baban da ta je suna ko ta da naji ba yalwan sandan ba can wajejen kamaru wajejen ada'ayi ta da wannan gurin ta yashi dubu ɗari biyu ita shi na saurara dubu ɗari biyu da aka tashi kasan da ya tuta mata a cikin kayan kasan da ban kace kaya daga nesa ai nan nadewa ake a sa suna da lamba a bakin wa iraje to wallahi gaba dai banda karkaci da kayan kiriri ta ba abin da ya zuba daga tsummo fara sai wasu abubuwa har da yayi har da yayi ba dan rashin mutunci shi ya zuba shi kuma ya confession cewa ya cuci mutane kamar 30 da wani abu haka yake ni ma dai wallahi ne wannan tunanin nake to dinga banda da yake dan ya wanke mai hannu aka kun fahimta ai da kamata ya tunda ka samu customer yanzu sai ka rike sana'a duk wani akwari yanzu mai harkar business yanzu da zaka je yanzu ka ajiye ma dubu ɗari uku ka ce zaka rika karɓar kayan dubu ɗari biyu da hamsin zai baka na ɗari uku ma ka ce wa amma ga abin da kake yi idan bai shi ba za ka dawo da shi ka kuma karɓo ko kuma za ka rika tallan su wanda aka siya za ka zo ka karɓa shikenan da kuɗin ka yafi amma shi yayi a wannan mutum talatin da bakwai in dai wanda ɗan duniya ai ka san ya koyi a shegantaka cewa dama kawai cutar da yake so yi kuma rigar jikinsa wallahi ta tafi tashi kyau wani yadi ne mara kyau a jikinsa wallahi duk da dubu ɗari biyu da ka ci cinye mutane to shi ne Allah ya sauke to algabulu shine abin da ake kira kamunga shine mutum ya je ya siyo kaya a tafiya doguwa sai ya je bude gaba komai a wannan shine gabulu kaje asara kenan kaje kiyama a duba cikin abubuwan laranka a gaba komai shine gabulu din da Allah yake zalika yawmut tazabu shine tazabu ne amatani magbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah nemomi guda biyu mafiya yawan mutane asarar su suke da lafiya da ranar lokaci lafiya da ranar lokaci Allah ya baka lafiya ka ki amfani da ita sai da babu mutum ya rika cizon yatsa ranar lokaci yana procrastination kawai shi ke nan zaman kashe wando shi za ka zawo yake wai da a wato alwaqatu fi hayati hayatil muslim ko ya akwai na turancin sa ba time in the life of a muslim haka dan littafi ne ne kyau haka kuma yin kyau lokaci lokaci a rayuwar musulmi to wannan shine to kaga to sai ya gaya mana nan cewa wato wal mazbun man lam yaruddahu wanda yafi kowa asara wanda yake mai da sallama shi biyar da sallama ne matsayinsa wajibi wai za a yi tun da tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha dole ne wa in halat bainaka wa bain akhika shajara ko ba bishiya ta raba tsakaninka da dan uwanka fa in ka da ta an tabdahu bi salam in kana da yiko ka farawa wannan abokin naka da sallama kafin ma ya fara ma la yadda aka kafin ya fara maka fafa'al to kai ka ta haka قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو سالم مولى عبد الله بن عمر زي زمكو شنو سالم أي yawa shi ne daidai gaskiya wannan tashifi ne kun sa abin da suke ce tashif ko kuskuren rubutu yawa shi ne sai ga suna faɗar wannan abin da yake daidai shi ne abdullahi wato bin Umar duk da shi mala anan ya tafi akan wato tasribin ma yi shi ne na ka Abdullahi dan Umar ba Abdullahi bin Amr din ba amma ni a iya sani na maulan bararren bawan wayannan abadila din ai mai suna salim shine bararren bawan abdullahi dan umar to ban sani ba ko ban duba ba ko shi ma yana da shi shi abdullahi bin amr din to sai yake ne kale yake kana bin amr idza sallima alaihi abdullahi dan umar ya kasance in aka yi masa sallama faradda in ya tashi biyar da sallama zada sai ya tsara wani abu misali ya ma fi kama da abdullahi dan umar din fa kai ki wa huwa jalisun nabi umar yana zaune fa kuntu sai yace assalamu alayka fa kana sai yace assalamu alaikum shi kuma wa rahmatullah kaga ya kara tun ma kai ki ma ratan ukhra wani karan daban kuma sannan kuma zuwa sai ne wannan sallama fa kuntu assalamu alaikum wa rahmatullah kana yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم أتيته مرة أخرى ونكرا دبما نكم الزيوم مرة فقلت سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال فيكم سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب سلواته هذا شيء قارا دون أما روغا بيشي لي موقوفي كو wanda kuma suna cewa ma mal albani ya fitar da shi a cikin silsilatul hadith da'ifa cewa ya tsaya ne akan ibnu umar shi kadai yake yin wannan babu la yusallamu ala fatik babu da yake magana akan ba za a yi wa fasiki sallama ba fasiki waye fasiki man kharaja an da'atillah al kharij an da'ati rabbi ko shi wanda ya fita daga yiwa Allah biyayya duk abin da yake sabo ne yake yi to a lokacin zunar da fasiki in dai a lokacin mutum yana yin abin sabo ne to zunar da fasiki a to tunda aka kalli musabit ibn abi mu'aydin an cewar fasiki a wani lokaci kai waye ce wani abu da ba za ce wa fasiki ba ya yi wa ladina amanu in ja akun fasikun bi naba'in da fashi ya ce ka tabayyana na'am Ukuma ibn Abi Mu'aydin eh afwan Ukuma ibn Abi Mu'aydin shine ne wancan ko sabit shine kuma wancan la tarfahu aswatakum fawqa sautin nabiyyi ko na'am Khalid bin Uqba ibn Abi Mu'ayd to ibn Abi Mu'ayd yawanci ma suke cewa Khalid bin Uqba ibn Abi Mu'ayd to kaga tunda aka gaya mar wannan to duk wanda ya fada wa sabo shine ba shi kiri a wannan lokacin shine wanda mai halabi yace wa yajibu hijranuhu wanda yake cikin wani sabo kenan yajibu hijranuhu ya wajaba a kaurace masa Ibrahim ji قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تسلموا على شراب الخمر kar ku yi maka ya jiya sallama yan ganye fa yan benelux yawwa domin alhamru kullu ma khamar al-aql fa huwa al-khamru yau ai tambayar da rayu sigari ta ma me kyau ce misali sigari ta ma me kyau ce ya halatta ya sigari to a kan me za a ce mana sigari fa saboda me tun da bai halatta a gaba yanzu wanda yake shan sigari malam Umar don Allah yake ko saba wa Allah to kuma mun ba da mu muna mun ce wato alfisku shine huwa al-khuruj an ta'atillah to akan me za a ce sigari in dai hanyar da sabo ce hadda ita in dai hanyar da sabo sai dan kuma akwai wani tawili da aka yi sai mu ji to akwai wani malami da rage wata risala hukumut tadkhin ya kawo hukumut tadkhin hukuncin shan sigari yayi fata fata fata da da da da masu sauƙaƙa shan sigari fata-fata ne saboda haka ai ko ba komai a me matsayin almubazzaranci in ma su gari ba ta bugarwa me matsayin almubazzaranci a musulunci haramu ko duk kun yadda haramun ne to shi shan sigari ko da ba komai wa almubazzaranci ne ko kwabon Allah ne almubazzaranci ne in ɗan almubazziri na kano ikhwana shayaɗin to kuma tana gashi yau a likitance sun gaya ma kisan kai ma take Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ko yawa ila shahaduka ai wannan jarauta ta farkon ba ta fi zama amma wancan ba ta hau tun nan ka haɗu da wanda ya iya muku zai ce wala fi kubi abi kuma illa ta halika ce akan kuɗi ake magana yawa eh amma dai mun ji har da ita kun gane ko to kun ga wannan ba za a yi masa sallama ba mashayin kwaya قال حدثنا محمد بن محبوب نعم آم ومعلى وعارم قالوا حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة أي tsakaninka da wani a fasiki ba wani alfarma ba wasu girmamawa tsakaninka da fasiki a lokacin da yake fasikanci in baya yi wannan daban kuma lokacin da baya cikin saban domin matsalar shi ne kar ya dauka wannan abin da yake abin kirki idan baya yi lokacin da baya zai ga ka girmama shi to zai ga da ba shi ka tsana ba abin da yake yi shine ba ka so kun gane bambanci yawa domin shi ne sabo ai ba ma tsanar sa ake wa tausayin sa ake yi duk wanda ka ganki ya fada cikin sabo tausaya mara kai shi za ba annabi yana tsine musu ayi musu kaza kaza domin su ba wani tausayi ne addu'a zai Allah ya dawo da su hanya don wani za ka sha mamaki cewa wato ga ba a fili amma ya shiga duhu me za ka ce duk wanda yake fasikanci ya tsoro ai ba ruwanka da tatabbu'i kuma sannan gidan ba mata ba ba matan aure a wannan ai kuma ai ya bayyana ka san akwai wanda hatta magana cewa wajen magana jiba ko maganar su aka yi su shari'a ta ware mutum biyar aka ce su ba a yi jiba su ba mutum da ya zo man arada nafsahu ila tuhmati fala yalumanna illa nafsa ko ba haka bane mutum da ya zo mai da mata ya rika shiga da mata gida hawa da Allah wannan sai ya faɗa Qur'ani kake biya musu in ka shiga da su a ciki kuma ko Qur'ani zaka biya musu wai sai ka shiga da su kai kadai ko ba haka bane yawwa a wannan ai ba mu jabala ana fata fata wala har zuwa wani mujamala a wannan yi za suka zo kama wallahi gaba za yi da an ji wannan ba kullun dabi'a su kenan sai a sanar da hijwa na to bari mu karasa hadisin bi to wannan shine قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابو جريج كنا مجهول لي وانا ابو جريج انه سمع علي بن عبد الله ياجي علي بن عبد الله بن عباس كنا an gane dan Abdullahi da Abbas ne daren da aka ce sayyidina Ali a daren aka haife a watan Ramadan shekara ta 40 sai aka sanya mai sunan sayyidina Ali kun ji Abdullahi Abbas wato Abdullahi da Abbas sai mai da sunan sayyidan dan sayyidina Ali sai sanya mai wannan sunan kuma ya sanya mai alkunyar ma irin tata wane mutum to saboda haka ya rasu a shekara ta 117 bayan hijira wane mutum to shi ne yake cewa حدثني أبو جريج أنه سمع علي بن عبد الله بن العباس يكره الإسبرنج yana kyamar ludu isbarnaj ba larabci bane an gane ko duk da cewa hadisin bai inganta ba amma dai kalmar akwai wanda gurin da yazo da al-istarnaj ma maimakon wannan kalmar da muka faɗa isbarnaj anan wani gurin kuma istarnaj ana ku ko to duk ya zo da wannan ba larabci bane ba larabci bane shi ka ibn al-asir a cikin an-nihaya yake cewa wato sunan wato wani yare ne daga yaran mutanen wato farisa mutanen iran shadaran shadaran a shadaran ludo kenan ko ko kwado ita ake nufi eh saboda haka kalma ce ta farisiya wa yakunu la tusallimu ala man yal'abu biha duk wanda kuka zo ka samu yana wannan kwadan ko dido kake ba sallama wa huwa min al-maisir yace tana cikin tata ta tace kake ba sallama na'am malam Musa idan ka je ka tabbatar mutum ita yake yi in dai ka tabbatar idan misali ka riga kai masa sallama sai ka daga baya ka gan shi yake ba ka da laifi an fahimta da kyau ku amma idan ka tabbatar shi yake in ka je ba za ka yi masa sallama ba ko sallama ba za ka yi ce ka ce ka ta kake yi shi kenan to ai ba su kai ba wanda ba ta yi kaiwa cewa yin suna da yawa wasu suna yi wasu kuma ba sa yi din to wanda ba sa yi din su za ka yi sallama eh to kan irin wannan an shi ne amfanin zamantakewar kirki a ce kai mutum nasiha ina fala ismana yadda zai fahimta cewa wannan abin da kake wa kake istighfari ko ka karanta qur'ani shi ne abin da can annabi ya faɗa ne matani wa gubunin fihi ma kasirun min nas asihatu wal kawai ranar lokacin ka je kai ta jin ka san ba abu mai cin lokaci irin jin sai kai awa biyu baka san kai ba awa biyu sir awa biyu uzu nawa za ka yi za ka yi bakara da ali imran tarkila awa biyu tarkilan fa ba tare da ka matsa wa kanka ba tarkila a hankali kana yi kana fahimtar ma'anar wallahi awa biyun nan za ka biya sir amma ina Allah ya kiyaye ni da wannan shi ne hannun mata na'am eh eh to yanzu misali a bashi haka wannan hadisin da muka kawo yanzu ibtani khamsan qabla kam faragaka qabla shugulika wannan kuma asihatu wal faragu duka yi da shi lokutan ka ba gaba ɗaya shi Allah ya tambaye ka kanka mutum zai je ya ba ba Allah ya rika cizon ya tsaye na ma bin da yawa Allah ya ba haka saboda lokacin sa ya tsare a banza in fa ka dauki rayuwar ka yanzu gaba ɗaya ga lokacin da kake bin Allah ko kasa yake da awa biyu ko uku ka dau salloli duka ka ga kowace ka bata minti sha biyar guda biyar awa ɗaya da kwata kenan awa ɗaya da kwata kenan ke ne kuma ya mu wani abu ke ne awa ashirin da hudu ba bacci da bacci da zaman banza ni kike cinye rayuwarka gaba daya to ka ji ai ma na ta ne cewa masallacin da ake minti sha biyar ba a zuwa sosai na ta wajen wani yana ta mita wai wannan wannan irin limami ne zan ta wuce ta dawo gurin na tsaya wani guri wai ka san me ya ja wai limamin wai amana rasuli ya ja ya suka rika faɗa wai ya ja amana rasuli Allah ta yi kai wai amana rasul aya ne ke gaba daya fada suka rike suna ta kuma da babba ne garjeje kasan kato kuma da suka gama wannan maganar mutum bal aka ci gaba da yi kwarai kuwa kwarai da gaske Allah ya kiyaye Allah ya dace da mu saboda haka sai an yi kokari kaga wanda yake da wayo ba shine fa yana tafiya akan abun hawa ko a ƙasa shine mai istighfari salatu annabi tilawa shine fa zaka ga ya muru lokacin ma amma wallahi in ka auna zaka gaba eh abin da ka bi Allah shi za ka yi na Umar kullum ya dawo ya kwanta kafin ya bacci sai ya yi kanta hisabi wai amma bin Allah a yau ne ne ba su na burkuni ne fa za ga suna da 2 hours ba su yin rawa ce sai ka ga awa biyu kawai suka bi Allah kullun ka rike kanka hijabi ka ga me kai idan za a bal yanzu idan za a bal tsakanin Chelsea da da da Manchester idan za a za ga awa nawa za ka yi a gurin Allah na kalli kenan awa biyu in ba a dora ba ko awa biyu domin minti 45 biyar awa ɗaya da rabi sannan minti 15 hutu sai ƙari additional wannan time da ake ƙara awa biyu ne sannan an tashi a zuwa awa uku ana mutu saboda ya ɗauka daga can kashi eh kuma kaga kaga yan kasuwa kai kai kai wato in kashi kasuwannin mun aka yi walku ɗauka za ka yi duk yan kasuwan nan kowa a stadium yake majority dai a kasuwa siyasa shi kenan kawai Allah ya sauke Allah ya datar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara suna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa ma'aikata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya kunci da ake ciki da talauci Allah ka yaye wa al'umma musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih ummatana wa ulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu alaihi